أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata takwas ga watan hudu shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai hijira na muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha takwas ga watan daya shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa darasi na tara a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratu hud alaihi salatu wassalam yau za mu tashi ne a aya ta tamanin da hudu a kisar annabi shaibu alaihi salatu wassalam da shi da mutanensa kafin nan idan ba ku manta ba a satin da ya gabata mun tsaya ne a kisar annabi lutu alaihi salatu wassalam da Allah ya jarrabe shi da waɗannan ƙazaman mutane masu muguwar ɗabi'a ta luwaɗi shine namiji ya je ya sadu da ɗan uwansa namiji wai dan ya samu biyan bukata wannan laifi ko wannan zunubi ya munana amma abun bakin ciki kuma abun damuwa wannan harkar luwaɗi dinnan da kuke gani wato wani abu ne da ya samu goyon baya daga manya-manya daga cikin manyan ƙasa ko manya-manya daga cikin 'yan siyasa ko kuma manya-manya daga cikin 'yan kasuwa da kuma matsafa yadda su kansu suna himmatuwa akan wannan suna ɗora mutane akan wannan harka ta luwaɗi wai ana cewa wai idan mutum yana da mulki wai idan yana luwaɗi wai mulkinsa ba zai kubuce masa ba wai ana cewa wai idan mutum yana da kuɗi wai idan yana luwaɗi wai kuɗinsa ba zai ƙare ba wai idan mutum yana neman wani abu na duniya inda yana luwaɗi to zai samu wannan abun haka suke faɗa wa mutanensu so da wannan aƙida da wannan tunani da wannan ƙuduri aka samu wasu daga cikin wato mutane suka yi imani da wannan luwaɗi Allah ya sauwaƙe har ta kai ga aiki a wasu wuraren yanzu ba za a baka ba sai an yi luwaɗi da kai a baka ofa ta aiki wali ya billah Allah raba mu da wannan mummunan aiki malamai sun faɗa cewa saboda munin wannan luwaɗi ɗin Allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin alƙur'ani wurare da yawa Allah ya magana akan harkar luwaɗi ɗin nan akwai suratu al'araf Allah ya yi magana a kai akwai suratul hijiri Allah ya yi magana akan luwaɗi akwai suratul shu'ara Allah ya yi magana akan luwaɗi kamar yadda kuma cikin suratun namli ma duka Allah ya magana akan isa na buludu kai alaihi salatu wassalam mutane na buludu irin mummunan wato abin da suke yi haka suratul ankabut haka a cikin suratul safat haka kuma duk a cikin suratul azariyat da suratul kamar duka waɗannan surori baki ɗaya Allah ya yi magana akan wato annabi ludu da shi da mutanensa amma dan buga misali kawai ba za mu iya kawo ayoyin gabaki ɗaya ba amma za mu iya buga misali akan wasu aran ma za ka iya koma mana ka dubo mana suratul arab aya ta saba'in da tara suratul arab aya ta saba'in da tara wannan yana nuna mana wato yanda allah maɗaukin sarki yake ƙoƙarin bayyana mana mu wato wannan luwaɗi mugun zunubi ne zunubi ne wanda yake na asha zunubi ne wanda yake abin ki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke hukunci wato na na nakisa ga wanda yake yin aikin aiki irin na luwadi Allah ya raba mu da shi a suratul araf aya ta 79 mai Allah ya ce malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين kunji kamar zai yi kama da abin da muka karanta ba sai mun karanta mun fassara ayoyin ba dan zai ɗauki lokacin mu amma dai ina so ku rinka tunowa irin yadda uslubin da qur'ani ya bi wajen ambato kissar na'am إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون kaga a nan cikin arab amsar da suka bashi yayin da ya musu wa'azi cewa su daina wannan mummunan aiki na luwaɗi cewa suka yi a kore shi shi da mutanensa shi annabi lut a kore shi tun da shi da mutanensa mutane da suke nuna su masu tsarki ne su tsarkakakku ne so su fita su bar musu garin su wannan garin na yan luwaɗi ne so ba garin masu wato kyamar luwaɗi ba ne sai mai Allah ya ci a ƙarshe فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين kaga Allah ya halakar da su sai Allah ya halakar da su gaba daya da ya kubutar da shi shi kuma annabi lutu sai dai matarsa wanda da mun faɗa a can matarsa tana cikin wanda za a halakar Aha.
وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان kaga ana a عاقبة cikin المجرمين suratul hud sai Allah ce falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha sai ce wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud can kuma an ce Allah ya ce wa amtarna alaihim matara to kenan waccan su ayar ta cikin suratu ah, ala wato ah, araf wannan cikin suratul hud ita za ta fassara ta akwai wani abu na'am وإلى مدين أخاهم شعيبا to ya gama a cikin suratul a'raf to sai ka dada komawa cikin suratul hijri suratul hijri aya ta 51 daidai am shi qur'ani ya ku yan uwana wato wanda zai more wa qur'ani ya fahimce shi shine ka rinka duba can me aka ce can me aka ce to shine sai rinka hada maka kissar kadita mutakamila kuma ya baka sako wani wato wani wurin sai ga an faɗi wani abun wani gurin kuma wato ba a faɗi wani abun ba ba don komai ba saboda mu'ujiza ta alkur'ani mu'ujiza alkur'ani Allah kaɗai ya san irin hikimomi na ilimi da ƙwarewa da ya zuba a cikin wannan littafi mai tarin albarka to a can arafi ya yi magana nan ma kuma cikin surar hijiri aya ta hamsin da ɗaya shi ma ya yi magana in an ga wurin insha Allah ta'ala sai Allah ya ce mai hamsin da ɗaya Eh, ci gaba ci gaba daga nan din da ka dora wani biyun an daifi ibrahim ونبئهم عن ضيف Ai, ka
إبراهيم manta a can ma sai da muka gama ibrahim muka shiga lut na'am.
to ai suna da alaka ne ai نعم na'am yanzu ma annaban da zamu daɗa shiga shi ma a jone suke To.
shu'aibu kenan muje إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما wannan kisa ibrahim ne zamu zo kan lut din gaba kaɗan na'am قال إنا منكم وجلون Ha.
قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون na'am قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون na'am قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين to إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين to ya shiga lut din yanzu na'am إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين sai me فلما جاء لوط المرسلون نعم قال إنكم قوم منكرون zuwan mala'ikun kenan قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون da suka ce da shi Ba a- mun zo maka da gaskiya mun zo maka da gaskiya su almala'ikun kafin su halakar da mutane kenan da ya ce shi bai gane waɗannan waɗannan mutane ne ba ce to mu yan sako ne amma mun zo maka da gaskiya wa inna la sadiquna kuma lalle wallahi mu gaskiya muka zo da shi lalle abin da zamu baka labari gaskiya ne sai ce me فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم na'am واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون kun ga anan gurin wannan cikin suratul hijira nan sai ya taƙaice kisar bai ba mu labarin yaya aka yi annabi lutu ya zo ya ce musu ku tafi kar ku kunyata ni a cikin mutane na ba ga ƴaƴana in za ku aura ga kaza ga kaza bai gaya musu wannan ba kawai anan gurin sai aka ce sai ya ce da su ku fita da iyalinka da yanki na dare ka tattara iyalanka fita kaga kisar a nan gurin kamar an tsallake an shiga wani abu to in kana son cikatanta sai ka koma cikin suratul hud kenan ina fata ana fahimta yanzu har mun zo wai bangaren cewa ka hada iyalanka ku tashi ku fita za a halakar da waɗannan mutane na وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين na'am وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون to kaga nan sai yanzu ya kawo maganar baki cewa ga waɗannan baki na ne kar ku kunyata ni ka duba abun mamaki ma na yadda annabawa suke haƙuri da mutanen bakinsa ne yana cewa waɗannan bakina ne kada ku kunyata ni kada ku ce za ku yi luwaɗi da su amma waɗannan mutane mabarnata wai bakin annabi ba su kyale ba bakin annabi wasu sun yi luwaɗi da su ashe ba su san waɗannan bakin ba mala'iku ne sai ya ce me واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين
sai yanzu ya kawo magana 'ya'yan shi Na'am. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين na'am فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل kaga nan kuma Allah sai ce min sijilin mamdu Na'am.
can kuma aka ce min sijil na'am إن في ذلك لآيات
an للمتوسمين gama kissar. sai kuma ka tsallaka ka shiga cikin suratul naml aya ta 54 suratul naml aya ta 54 suratul naml aya ta 54 um, duka wannan a ƙarshe ina so ku gane idan an kawo kissoshin sai ku ga ana ba da labarin Allah ya halakar da su kullum ya koyan uwana idan ana bayanin wani laifi da wata barna da wata al'umma suka yi sai aka ce an halakar da su ya kamata ku rinka tuna ku kuma 'yan al'ummar ku da suke aikata wannan mummunan aikin mu yanzu Allah ya ru- Allah ya taimake mu manzo Allah ya roƙan mana Allah kada a saukan mana wata azaba daga sama da za a halakar da mu wannan shine dalilin da yasa kaga ba a ainihin wato halakar da 'yan luwaɗin da suke cikin mu a yanzu ba saboda addu'ar da annabi ya cewa yana roƙon alfarma a wajen ubangiji cewa a takaita kada a ɗoro musu azaba kada a dora wa al'ummarsa azaba ta istisal ko azabar da za a karar da su to bari mu ji wannan sura shi kuma mai Allah ya ce na'am ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون wannan naml kenan suratul naml na'am أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء نعم بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم كوريس إنهم أناس يتطهرون سيمي فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين سيمي وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين نعم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى يا جماعة آه الله خير أم ما يشركون to haka Allah ya ta kawo labarin nan na annabi Lutu da mutanensa yanda za mu shiga an kabuti ma haka ne zariyat ma haka ne in mun shiga cikin suratul kamar ma da haka ne amma dai wannan misali ne ɗaliban ilimi sai da komawa to yau kuma za mu tashi kisa annabi shuaibu alaihi salatu wassalam da shi da mutanensa a nan cikin suratul hud kenan aya ta 84 arama mai Allah ya ce wa ila madiyana وإلى مدين أخاهم شعيبا to قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط
Allah madaukakin sarki ya ce wa ila madayana akahum shu'aiba zuwa ga mutanen madayana mun aika musu dan uwansu shu'aibu yani wato dan uwansu ana nufin a nasaba ba a addini ba dan sun samu bambancin addini um, abinda ya ce musu ya kaumi abudullah ma lakum min ilahin gairu annabi shu'aibu ya ce musu ya ku mutane na ku bautawa Allah ba ku da wani Ubangiji da za ku bauta masa sabanin Allah ba wani Allah da ya cancanta a bauta masa in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba wala tanqusul mikyala wal mizan ku daina tauye ainihin wato sikeli da mizani abinda ake aunawa kwanan da ake au ku daina tauyewa sannan mizani da ake dora kaya mai nauyi ku daina tauyewa Um, kun san me yasa annabi shu'aibu ya fara musu wannan magana bayan yayi magana akan tauhidi ɗabi'ar mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam shine sun kware su kuma a kasuwanci yan kasuwa ne sosai mutanen annabi shu'aibu yan kasuwa ne amma masu algushi a kasuwancinsu masu tauye mudu masu tauye mudu masu tauye au ba sa cika mudu shi kuma wahalar da ya ta fama da su kenan kisa bayan ya kira su zuwa ga tauhidi sai kuma ya dawo yana kiransu akan su gyara sana'arsu kaga waɗancan su kuma luwadi ne Allah ya jarabe su da shi su ba sa tauye mudu su kuma sai luwadi to waɗannan kuma matsalar su mudu suke tauyewa waɗanda suke tauye mudu ya ku yan kasuwa ina waɗanda suke kulla omo suna hura masa iska ina waɗanda suke kulla shuga suna hura masa iska ina masu auna fulawa suna sheƙa ta ina waɗanda suke yin buhuna na ainihin wato a gero ko na dawa ko na alkama ko na masara suna tauye waɗannan buhuna ina wanda suke yin leda na fiwa wata suna rage masa yawa ina waɗanda suke yin lemuka suna rage mai yawa ina waɗanda suke ɗaukan mutane a mota ba su kai su inda ya kamata su kai su ba suna sauke su a- a a- a hanya kafin a ƙarisa da su inda aka biya su kuɗi don saboda sun ga fasinja shi ma tauye mudu ne da mutanen da za su zo su yi alkawarin za mu yi kaza za mu yi aiki a kan kaza a biya mu kaza kuma a zo a biya su kuɗin amma ba za su yi aikin da aka ba su ba shi ma wannan tauye mudu ne so yau za mu yi magana ne akan masu tauye mudu za mu buga misalai kuma akan masu tauye mudu ku ji irin gwagwarmayar da annabin Allah ya sha da waɗannan mutane mabarnata ashe kuma a cikin al'umma annabi ma akwai masu irin wannan mummunan hali masu tauye mudu ba sa cika mudu Allah kiyaye yace wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin yace lallai ni ina ganin ku da alkhairi ba Abdullahi dan Abbas ke cewa ina ganin kuna cikin wadata kuna cikin ni'ima musirina fi ni'matin kuna cikin wadata kuna cikin ni'ima amma kuna tauye mudu kuna cikin yalwa kada ku yi abin da zai kautar da wannan ni'ima kada ku yi abin da zai jawo tsadar kaya malamai sun ce tauye mudu yana sa Allah ya cire ni'imar da yayi wa mutane tauye mudu yana sa kaya yayi tsada tauye mudu yana saukar da azaba a cikin al'umma yace ku nisanci wannan wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit kuma ni ina jiya muku tsoron azaba ta wata rana mai kewayewa da ku gaba daya sai za ta halakar da ku duka ina jiya muku tsoron idan ba ku tuba zuwa ga Allah ba Allah ya saukan muku da azabar da za ta lullube ku ta kewaye ku gaba daya ba za a bar kowa ba yanzu dan Allah bai kafa musu hanzari ba to sai suka ce me
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين yace wa ya qaumi ya ku mutane mana yana nufin mutanensa auful mikiyala wal mizan ku cika abun awo ku cika mizani kada ku tauye komai sikeli kada a tauye shi ina masu ba da mai a gidan mai suna matsa lita shi ma tauye mudu ne ka ba da naira dubu ɗaya ko dubu biyu ko dubu uku amma a zuba maka man da bai wuce dubu biyu da ɗari biyar ba ina waɗanda suke hura mutane iska a cikin tankinsu na mota akwai tankunan da idan an zo injinan wallahi malam to ba gani kake yi ba sai a ce na nawa ne alhaji za zuba ma na kaza sai danna ma fu ashe iska ce a ciki a ta zubawa ashe ba man ake zuba ba an cika maka tanki da iska kawai duk wannan yana cikin tauye mudu tauye mudu to ku cika mudu kada ku tauye bil qisti da adalci bi takwimi lisanil mizani wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum kada ku tauye wa mutane wato kayayyakinsu abubuwansu na saye da sayarwa wala ta saufil ardi mufsidin kada ku rinka yada barna a bayan ƙasa kada ku yada barna a bayan ƙasa tauye mudu yada barna ne a bayan ƙasa sai ya ci gaba da yi musu nasiha shi annabi shu'aibu me yace musu kuma baqiyatullahi khairul lakum in kuntum وما أنا عليكم بحفيظ yace baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin baqiyatullah lalle abinda Allah ya bar muku na halal bayan kun cika ma'auni kun cika sikeli abinda Allah ya bar muku na halal ku ci halal ku yi amfani da shi shi yafi muku alkhairi ko ka ce baqiyatullahi khairul lakum da'atullahi khairul lakum yi wa Allah da'a shi yafi alkhairi gare ku idan har kun kasance ku masu imani ne cewa abin da yake hannunku arziki ne Allah ya baku kuma kyauta ce Allah ya ware ku ya baku wa ma ana alaikum bi hafiz ni fa ban kasance wakili ne akan ku ba ni ban kasance wakili ne akan ku ba ku tsaya ku yi gaskiya idan kun yi gaskiya gaskiya ku ta kubutar da ku ku tsaya ku yi gaskiya idan kuka keta gaskiya to za ku gamu da azaba a kiyama ni ba zan iya tsaya muku ba a wajen Allah na hana ya muku azaba me yace kuma قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل نعم أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قالوا يا شعيب سكت يا شعيب أصلاتك تأمرك ينزل أن صلاتك ita ce take umartanka a sha annabi shu'aibu ma yana sallah ya shu'aib ya kai shu'aibu wannan sallar da kake yi ita ce take umartanka ka samu an natruka ma ya abudu aba'una mu bar abin da iyayenmu suke bauta mawa na gumaka Abdullahi dan Abbas suke cewa kana Shu'aibu alaihi salatu wassalam kafirar sala annabi Shu'aibu mutum ne mai yawan yin sallah bini bini za ga yana nafila Allahu akbar Allahu akbar sannan kuma an yabe shi annabi Shu'aibu shine khatibul anbiya a cikin annabawa gabaki daya shi ya fi su wato huduba ya iya huduba ya iya bayani in ya zo yana bayani yana ɗaukan hankalin mutane shi sa ake ce da shi khatibul anbiya ga kuma sallah ga ibada to da suka tashi su kansa ta suke cewa wai wannan sallar da kake yawaita yi ita ce take sa ka ka gaya mana mu rabu da abin da iyayenmu da kakanninmu suke bautawa ka duba laifin waɗannan ga bautan wani Allah ga tauye mudu ai sun shiga uku da zunubi wannan zunubin yayi yawa shi yasa suka ce da shi a wannan sallar ita ce take ainihin wato saka ka gaya mana wannan ko kuma a salatuka ana iya fasara ta da a kira'atuka kira'a yana yawan karatu kuma karatun nan da kake shi yasa kace kake gaya mana mu bar abin da muke bautawa aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ko kuma yanzu wannan sallah taka ko karatunka shi yake sa ka ka hana mu mu aikata abin da muka ga dama a cikin dukiyarmu mu da jarinmu mu da kuɗinmu mu da kadaranmu mu da kayanmu kuma ka zo ka ce bara mu tauye mudu ba subhanallah annabi shu'aibu ya hana su akan wani abu saboda Allah baya so suka ce da shi innaka la antal halimur rashid sai suka yi masa habaici lalle kuwa kai mutum ne wanda yake mai haƙuri mai juriya rashid kuma shiryayye larabawa sun iya bakar magana balarabe sai ya gaya maka magana kana ga kamar haka ne amma akasinta yake nufi idan kai mai wani abu na rashin hankali sai ce sannu mai hankali mu ma a hausa muna ɗakyar wannan ɗan habaici haka kinan a nan gurin saboda ai kun ga ya za su yi suna suka ce innaka la'antar halimu rashid kai kai ne mai juriya kuma shiryayye su yabe shi a wato ana nufin sun masa habaici ne suna nufin innaka anta as-safihul ghawi lalle ashe kai wawa ne subhanallahi alazim wal arabu aka ce tasifu shay'a bi diddihi kamar yadda misali bari ku ji wani abu guda larabawa suna sifanta wani abu da kishiyarsa idan za su yi bayani wani abu sai su faɗi kishiyarsa yanzu a larabawa mutumin da kunama ta harbe shi a asalin larabci ana ce da shi ladiq mu a fahimtar mu ladiq amma sai su ce da shi salim kunama ta danna masa harbi sai a ce salim wai salim lafiyayye wai wanda bai da matsala wai kubutacce kaji ya sha harbin kunama kuma amma wai salim to suna faɗin wannan to shi ne suka ce annaka lanta alhalimu ar-rashid to kenan kun ga wannan wato a habaici ne suke masa wasu malaman kuma suka suka ce a'a wato wato kai kana raya kai ne mai juriya kuma shiryayye kamar akwai nau'in a innaka la antal halimu rashid kiran kana nufin kai kafi mu hankali kiran kana nufin kai kafi mu shiriwa kai ne kafi mu juriya kenan wannan akwai nau'i na tambaya ne suke ba tabbatarwa suke ba wasu kuma suka ce a'a yana nan dai akan yadda aka faɗa din sun dai masa habaici ne to bari mu ji me yace shi kuma قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب to nan kenan ka dada komawa cikin suratul araf aya ta 85 mu gani za mu ji wani abin da Allah madaukin sarki ya ce ya ce shi annabi shu'aibu ya ce wa mutanensa qala ya qaumi ya ku mutane na ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi ba ku gani ba yanzu idan har na kasance akan shiriya daga ubangiji na ala basiratin wa bayanin a bisa basira da kuma bayani daga ubangiji na wa razaqani minhu rizqan hasana kuma ubangiji na ya azurta ni arziki kyakkyawa na halal Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa annabi shu'aibu arziki ku ji da kyau idan an tambaye ku a cikin annabawa masu kuɗi annabawa masu arziki waye annabi shu'aibu Allah ya ba shi arziki da yawa kana shu'aibu alaihi salatu wasalam kasirul mal sannan kuma Allah ya ba shi al-ilmu wal ma'rifa ga ilimi ga fahimtar addini da ganewa yana da ilimi mai zurfin gaske to shine ai yake gaya musu ni da nake kan shirya daga ubangiji na kuma ubangijin nan nawa ya mun arziki ni ba ba talaka bane kar ku dauka talauci ne ya dame ni nazo nake kiran ku bayan Allah ya bani rizqan hasana amma duk da haka ku ki ku bi abin da nake gaya muku wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu ni ba na nufin in hana ku wato abin da nake hana ku ni kuma in zo in aikata shi wa ma uridu an ukhalifakum in saba muku ila ma anhakum anhu in aikata abin da nake hana ku zuwa gare shi wato ma uridu an anhakum an shay'in thumma artakibuhu ni ba na nufin in hana ko na abu kuma ni in zo in aikata ai kun gani wannan da dukiya amma ba na cire modu ina da ilimi Allah ya bani amma ina tauhidi bana shirka da Allah tabaraka wa ta'ala kuma dama wannan ai shine sunnar rayuwa a ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab ya za ku zo kuna umartan mutane da kyakkyawa ko kuma kuna barin kawukan ku alhali kuna karanta littafi kaga wannan ai ba abu ne mai kyau ba afala taqilun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu can kaga zargi ne labisa ma kanu ya falun tir da abin da ainihin suke aikatawa so Allah bai yadda ba mutum ya yi umarni da kyakkyawa ya yi hani akan mummuna shi kuma ya dawo yana kin aikata kyakkyawan kuma ya zo yana aikata mummuna so annabi shu'aibu yana tsarkake kansa ne cewa ni ba ba irin mutanen nan ne da da zan zo in ce da ku ku yi kaza kuma ni na kila yi ba ko in ce kada ku yi kaza sannan ni kuma in zo in aikata wannan abun ba ba dabi'a ta bace to ya kai dan uwa mai saurari kai ma ya kamata ka zama mai kyakkyawan hali mai kyakkyawan ɗabi'a ka zama mutumin kwarai mai yawan sallah mai yawan karatu mai yawan ibada mai yawan tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma ka rinka aikata abin da kake cewa mutane su aikata la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu arun alayka idza fa'alta azimu kada ka aikata wata ɗabi'a kar kai hani akan wata ɗabi'a kuma ka dawo kana aikata irin wannan ɗabi'a wannan aibu ne a gare ka wannan aibu ne laifi ne kada ka zo kana hana 'ya'yanka ƙarya amma 'ya'yanka su ga kullum kana musu ƙarya ka ji suna cewa baban mu makaryaci ne alhali kuma kai kake cewa su daina ƙarya kada ka rinka cewa 'ya'yanka ku rinka tafiya masallaci kuna zuwa sallah amma kuma kai ana ganin ka kana kwance da asuba baka fita sallah sai a ce ai baban mu baya zuwa sallah asubahi kaga ya zamanto kana umarcin mutane su aikata wani abu amma kai kuma baka aikata wannan abu so abu ne wanda yake wato wato mummuna a gare ka kuma yana zubar da mutuncin mutum yana rage kimar mutum kuma yana da illa matuƙa musamman ga masu da'awa kun hana mutane cin haram amma da ku ake zuwa ake raba haram kun ja wa mutane ayoyi kun ja musu hadisai kun ce Allah ya ce annabi ya ce kun tsorata su kun saka wasu kuka kun hana wasu bacci ko kuma kun kewaya da ku ake raba kamama wannan abun kunya da me kama ba daidai bane kun ce kada ai zalunci zalunci ba kyau ne amma ku ne yaran azzalumai ku azzalumai suke gadara da shi ku ake turawa ku je ku yi addu'a an taɓa yin haka an taba haka hankali zai dauki haka an zalunci mutane an kashe mutane an halakar da mutane an tsoratar da mutane an mai da wasu marayu ta dole wasu sun yi zalunci suna kan yin zalunci suna wannan kun yi tawazi an ce kaza an ce kaza an ce kaza yanzu kuma ku ne ake kiran ku ana ba ku kuɗi kuna sauke qur'ani wai Allah kare Buhari kwarai kuwa yanzu an fara saukar qur'ani bari ku ji da kyau waɗannan tattare-tattaren kwashe-kwashen da ake ana ta kwashe mutane maciya amana azzalumai a ba da kuɗi da aji a sai makamai a hana barna da ta'addanci a bayan ƙasa a tsare jinin talakawa bayan Allah a ɗauki kuɗin nan a raba muku kwanta a kansu kuna musulmi kun bar mu muna kuka a masallaci kun bar mu muna zubar da hawaye kuka hana mu zuwa karatu aka hana mu karatu aka ta rufe masallatai aka yi ta kaza ashe an ɗebi kuɗi duk an baku kun kwanta kun cinye wai yanzu an zo ana bin malamai ribabbu ribabbu ana ɗiban su ana tara su a gidaje ana saukan qur'ani sai ga an ɗauki alqur'ani ana ana ana dawafi ana zagayawa wasu ya rike waraka ana karanta ana kiran duk aya an kira sai a kira sunan buhari da kira kaji dan Allah abun mamaki Allah ya isa abun tozarta abun wulakanta a kudu ba a wannan abu a kudu wallahi arnan kudu ba sa wannan abu ba na jin akwai wani coci a kudu da zai je wai yana addu'a wai Allah ya kare mutumin nan amma gashi yan uwanku musulmi kuma gardawa ina ja muku kunne ku ji tsoron Allah gardawa da kowa ke amfani galiban idan an zo ku ne makaranta Qur'ani a zo ana raba muku waraka waraka wai aje wallahi Allah ba zai taimake ku akan zaluncin da kuke ba wai wani ai ana ne ana ta bincike an kusa a iso ta kanmu wanda a sauke Qur'ani sau miliyan 20 a sauke Qur'ani sau miliyan ashirin saboda kada bincike ya zo masa wasu kuma an basu sun cinye sun gina gidaje sun tura 'ya'yansu karatu kasashen waje sun hau motocin da ba ma iya ganin su in sun shiga suna cin abincin da ba ma iya ci suna saka kayan da ba ma iya sakawa 'ya'yanmu suna makarantun talakawa su kuma sun fidda nasu kasashen waje da kuɗin bayan Allah kuɗin Allah ya isa amma wai an zo ana addu'a yanzu abin da ake kenan da waɗanda ake ta biya musu kujerar umara suna can suna dawafi suna kiran bawan Allah nan ka duba don Allah jama'a ba ku yi mamaki wannan abun ba har tun daga yanzu duka duka wata nawa ka lalle za a yi bidiri a ƙasan nan to ai da sauran ku wallahi gwanda ma ku haɗa kayan ku ku hijira daga nan har shekara hudu insha Allah zai karisa lami lafiya mu mu ba hudu ba ma takwas ma muke nema insha Allah ta'ala muna goyon baya azzalumai a tatse su wallahi tallahi ba dala za ta kai in dala za ta kai naira dubu wallahi tallahi ta kai in dai za a tatsa azzalumai a dawo da kuɗin bayan Allah bai mali wallahi tallahi mutane malam ba su da gaskiya malam ha'inci ya yi yawa yaudara ta yi yawa mutane ku zo ku nuna mutane ku ne na Allah a zo ana amfani da ku ana ƙarya kai yanzu ka ɗauki ƙur'ani kana tsafi da shi kana kiran sunan musulmi mai sallah mai kamsu salawat duk shekarun da kai shekara wajen bakwai ana gana maka azaba kafiri mashayin giya dan giya yayi ta gana ma azaba baka je kake waye qur'ani kana tine masa albarka ba sai dan uwanka musulmi ha ba wannan abu ya muna na wallahi kuma duk tsayar da za ku yi za mu ji labari wannan abu a boye ake amma tsammani ake ban sani ba tuntuni ya bayyana mun gane wallahi kuma wallahi sai an kawo lokacin da sai mun kira sunan mutum dalla dalla ku ce jama'a wane wane wane da malam wane da malam wane da mai kuɗi wane da mai sarauta wane su suke kaza suke wato wato zagon ƙasa kowa ya san su su ne masu goyon bayan tsiya da shaidanci Allah ya karya ku kada Allah ya baku nasara azzalumai yan ta'adda marasa kirki maha'inta mayaudara mashaya jinin talakawa masu rayuwa da kudin Allah ya isa wallahi ko miskala zaratin ba za mu daga mutum kafa ba duk wanda zai goyi bayan zalunci kowaye shi kuma to shine sai yake cewa annabi shu'aibu yake cewa Allah ya masa arziki wa atani minhu wato rizqan hasanan وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي يتي با أبن نكي نفي إلا كاو جارة كجمالا يتي با أبن نكي نفي إلا إن كاو جارة إلا الإصلاح mastata'tu in kawo gyara iyayen da zan iya yi daidai gwargwado wa ma tawfiqi illa billah babu wanda yake datar da ni dacewa ta bata ko ina sai ga Allah at-tawfiq ana ana nufin dacewa da tashilul umur al'amura da za su sauƙaƙa yace wallahi Allah ne yake datar da shi illa billah wallahi muna neman tawfiki daga Allah muna neman dacewar Allah tabaraka wa ta'ala yace am alaihi tawakkaltu gare shi na dogara mana alaihi ya tamattu wa ilaihi unib sannan kuma gare shi nake komawa tabaraka wa ta'ala ay alaihi wa ilaihi arji'u fi ma yanzilu bi minan nawa'ibi wato dukkan abin da zai sauka gare ni na masifu ko azaba ko tashin hankali ga Allah tabaraka ta'ala nake komawa me yasa ke ce musu malam wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih وما قوم لوط منكم ببعيد يساكي تشوى ويا قومي يا قوم تاني لا يجرمنكم شقاقي kada saba min shine shiqaqi shiqaqi khilafi saba min da kuke kada ya dauke ku la yahmilannakum kenan kada wannan ya dauke ku an wato ku zo ku saba min Allah ya fushi da ku an yusibakum har Allah ya je dora muku wata masifa da za ta same ku mislu ma asaba qauma nuhin irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu na nitsarwa nan muka karanta Allah ya sauka musu da ruwan tufa na aka nitsar da su au qauma hudin ko kuma mutanen annabi hudu alaihi salatu wasalam da Allah ya koro musu iska ta halakar da su au qauma salih ko kuma mutanen annabi salihu da Allah ya halakar da su da tsawa wama qaumu lutin minkum bi ba'id ganin fa mutanen annabi lut ba nesantan ku suka yi ba ba nesa suke da ku ba nan nan nan kwanan nan kuka ji labarin an halakar da mutanen annabi lut wannan yana nuna cewa kusa suke da juna zamanin su yana kusa sannan malamai ma suka ce wato suna da alaka da juna ta hanyar makotaka su waɗancan mutanen annabi ludu ga can ga mutanen annabi shu'aibu su ma ga sunan so suna da labarin abin da Allah ya yi wa mutanen annabi ludu ya karar da su gaba daya sai ce kun ga fa ga can mutanen annabi ludu duka duka ba su dade ba da halakar da su da Allah ya yi ku tuna abin da Allah ya yi wa mutanen annabi nuhu ya nutsar da su ku tuna ku tuna abin da ya samu mutanen annabi hudu aka turo musu iska ta halakar da su adawa masu girman jiki amma iska aka ɗauko ta ta sama da su tana halakar da su to ku yi hankali kada azabar Allah ta same ku mutanen annabi ludu makota ne ga annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam ya sake ba su shawara sai ya ce musu me واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود يا كو متانينا ku nemi gafarar ubangijinku wastaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi inna rabbi rahimun wadud lalle ubangiji na mai tausayi ne shine rahim mai jin kai ne shine rahim wadud wanda kuma mumine suna son sa shine wadud wanda ana son sa mana ana son Allah alwadud bi ma'anar maudud an gane ko yani mahbubul mu'minin mumine suna son sa mumine suna son sa Allahu akbar ai da ma annabi shaibu wato akwai magana shi yasa aka ce khatibul anbiya ku duba irin yadda ke kawo maganganu dalla dalla Allah cikin annabi shaibu alaihi salatu wassalam ku nemi gafara ubangiji ku ashe jama'a wannan yana nuna mana istighfari ba wai ya shafi al'umma annabi Muhammadu ne kadai ba har al'umma annabi shaibu alaihi salatu wassalam su ma an umarce su don istighfari mu ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da istighfari yace ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila Allah wastaghfiruh ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra lallai ni ina tuba a rana ɗaya ina tuba sau ɗari a rana ɗaya manzan Allah yana istighfari sau ɗari a wata riwayar aka ce manzan Allah wurin zama ɗaya in ya zauna sahabbai suna irga istighfarin da yake sai su irga yayi saba'in bini bini sai a jana astaghfirullah astaghfirullah shi yasa ce ku tuba zuwa ga Allah mai dabara mai wayo mai hikima mai sani ya kamata shine wanda yake yawan tuba wannan duniyar da kake gani wallahi tana bukatar istighfari wallahi akwai bukatar mu rinka neman afuwar ubangiji wallahi akwai bukatar mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala laila nahar mai dabara shine wanda yake tuna nauyin zunubinsa mai dabara shine yake tuna gamuwarsa da Allah mai dabara shine yake tuna kwanciyarsa ta kabari babu abin da zai kubutar da kai daga wannan wallahi sai yawan istighfari da tuba istighfari yana cinye zunubi kamar yadda wuta take cinye auduga in dai zaka ce astaghfirullah to wannan astaghfirullah zai rinka hadidi zunubinka kamar yadda ka san wuta tana cinye auduga wuta tana cinye auduga ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa me bari ku ji malam bari ku ji dabi'a irin ta kafiri malam bari ku ji ansar da za su ba wannan bawan Allah me suke ce mashi قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز sakamakon da za su yi wannan annabi shine kalu ya shu'aib ku ji ya shu'aib ba ma wai ya nabi Allah ba ya shu'aib sunansa gaya rashin kirki kenan rashin kimantawa kenan rashin mutuntawa kenan ma nafqahu kaseeran mimma taqul mu ba ma fahimtar ma da yawa yawan abin da kuke faɗa ba ma ma gane me kake faɗa ma'ana duk wa'azin ma da kake mu ba musamman me kake faɗa ba ma ganewa wa inna lanaraka fina da'ifa kuma wallahi mu muna ganin kai a cikin mu mutum ne mai rauni kun san me yasa suka gaya mai haka saboda makaho ne shi annabi shaibu alaihi salatu wassalam makaho ne baya gani duk wannan gwagwarmayar da wa'azin nan da yake a matsayin makaho ne so sai suka nuna kai kaga kaga kai fa mai rauni ne a cikin mu kai ba ka gani ma wato suna ma daga mai kafafa sun fasan yana da rauni subhanallah wa inna lanaraka fina da'ifa suna nufin da'aful basari kenan kamar yadda imam al-bazawi ya faɗa Allah masa rahama amma wasu malamai Allah musu rahama suka ce maganar cewar annabi shu'aibu makaho ne yana buƙatar riwaya mai ƙarfi da za ta tabbatar da haka so riwayar da ta zo ta ce din makaho din ne da'af da'aful basar din riwayar tana da rauni matuka an gane ko yawa sai dai a ce suna nufin rauni na gangan jiki da'ifan wato yana da raunin da gangan jiki ba shi da karfin da zai iya fito na fito da su wa inna lanaraka fina da'ifa walaula rahtuka larajamnak da ba dan jama'ar da kake da shi ba rahtuka jama'arka rahtuka danginka rahtuka yan uwanka larajamnak wallahi da sai mun jefe ka kaji ba ma'ana alfarman yan uwanka kake ci da ba dan yan uwanka da danginka ba da tuntunin mun jefe ka wa ma anta alaina bi aziz kuma kai ba mai gagarar mu bane ma'ana kai baka isa ka fi karfin mu ba yanzu abin ya zama fada daga nasiha yana musu waziyan sun da suna fada ko kun ga sun fara cin mutunci ya shu'aibu babu wani ya shek ko ya ya nabi Allah ya kaza ya kaza sannan kuma aka fara jifansa da rauni ana so a nuna mai gajiyayye ne in ma fada za a yi ma sun fi karfin sa to har ma suka dai faɗi manufarsu cewa za su jajjefe shi jiba don wulakanci jiba su ɗauki dutse su jefe shi su kashe shi wai subhanallah annabin Allah da cijo annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam to wannan yana nuna mana rashin ladabin waɗannan mutane tun daga cewa ya shu'aibu nan haka mutanen ƙauye in suka zo suke samu Muhammadu haka suke gama ya Muhammad ba wani ya nabi Allah ba wani ya rasul Allah to daga nan nima nake jan hankalin 'yan uwa da yawa daga cikin mutane musamman waɗanda suke ganin su ahlus sunna ne suna da rauni wajen girmama malamansu sai ga mutum ya kira sunan malaminsa gaya ya ce malam wani ma ba zai faɗa ba ya ce sheikh wani ma ba zai faɗa ba wani kuma malamin ya haife shi ma ya uba da shi sai mutum ya ɗauki waya ya buga abokinsa wani da Allah ba ni lambar wani kamar yanzu misalin sunan malamin shek abubakar wani sai sai danna masa waya ce ba ni lambar wayar abubakar yana nufin malamin su limamin su da yawan mu suna akwai wanda wallahi malam ba kunya ba tsoron Allah sai ga mutum ya bude baki kawai kira sunan malamin sa gaya ba tare da ce malam wani ko shek wani ba kaje ga yanda ake mutunta malamai ake girma malamai in an kira su ma sai an ce hafizahullah wallahi hafizahullah ba sa iya kiran malami haka kawai kira shi ana kiran sai an ce Allah ya tsare shi saboda sun san amfanin malami ba kai da kame da malamin kamar mai faskaranka ba kamar wani ma'aikaci ne dan aiki ka ɗauko shi yake maka aiki ko mutum ya bugo maka waya karar sai ka je yana cewa wane ne ya kira sunan ka karara sai kai tsammanin batar hanya yi ashe da kai yake wani ya kira ni a waya yana tambaya wani ɗaya cikin malamai kawai ni ba yake kira yana kira na yana ce mun da Allah ba ni lambar wani sai faɗi sunan malamin gaya sai na ce waye wani sai ce a wane dai wane naka sai ce ashe kai baka da ladabi ashe kai baka san ya kamata ba malamin naka da yake karantar da kai yake maka hudu ba yake maka wa'azi yake dora ka ka bude baki ka ce malam wani ka faɗi alheri kai ka faɗi gaya kamar abokinka kamar ɗanka kamar kaninka ashe baka da tarbiyya ayi hakuri ayi hakuri ayi hakuri nace ka gyara kawai ai yanzu ne damun hakuri shine in karanta maka gaskiya kai ne zan ce maka ya hakuri in ka ji zafi amma ba daidai bane wallahi kuma abun kunya ne ahlus sunna yana wannan abu me za ka ragu da shi ga malamin shaida ne gashi nan a haramin madina ko na makka muna zama gurin malamai muna sauraron karatu ɗalibi ne zai zo yana karanta tambayoyi wa malami wallahi in ka ji addu'ar da yake masa ga malamin a zaune amma wallahi duk wanda zai rubuta takarda sai ya mai addu'a ta mutuntawa da girmamawa saboda ba abin da za su yi wa malamin ba addu'ar ba shi ba kuɗi kake bashi ba ba gidan zama ka bashi ba ba nauyin sa ka ɗauka a rayuwa ba ba kuɗin makarantar iyalin sa kake biya masa ba ba komai kake masa ba ba cefane kake masa ba ba ɗinki kake masa ba ba magani kake bashi in bai da lafiya ba ba abin da kake iya masa to idan ba ka yi masa addu'a ba me za ka masa kuma wannan dama kawai ka zo ka kira sunansa gaya saboda kai ba ka da tarbiyya kuna ganin yan bid'a nan suna nan suna wuce gona da iri ma akan malamin to ku kuyi na sunnan ma ba ya gagara sai zagin yan bid'a ce suna malaman su kaza kaza ka to suna wa malaman su kaza kaza kaza akan bata kai kuma kaki kai na gaskiyar zaka ga mutum ya zo yana karanta takarda ya shaykhana hafizakallah Allah ya fazak Allah ya mun Allah ya rahmu walidayk azzaka Allah akramaka Allah ma hukumu kaza kaza wa kaza an gama ku ce jazakallahu khairan wa barakallahu fika wa nafa'ana Allahu bi ilmika Allah ya maka sakayya da alheri Allah ya baka nisan kwana Allah ya baka lafiya Allah ya amfanar da mu da iliminka haka suke girmama malaman su alamar mutane da suka san ilimi da suka san mutuncin ilimi to za ga suna kimanta ilimin kuma suna kimanta masu ilimin amma wannan tafiya da ake ta na gane ka gane ana ganin duk ɗaya ne ko malamin kana ganin sa kamar abokinka ne kana gaya ma abin da kaga dama magana da kaga dama zaka gaya masa ka kira shi a waya kana masa gatsali kana masa wasa wannan ya kamata mu gyara wannan tarbiyyar ba daidai ba ce yasa zaga yan bid'a suna mana dariya a wannan bangaren wallahi yanzu wannan ku duba ai daga ji kuma kun san bai ba ya shu'aibu da dadi wallahi ka ji wani ras a zuciyarka to jama'a muna karatu ne don mu yi aiki da shi kar mu zo muna zargin waɗancan kafaran kuma mu ma muna sifantuwa da sifofi irin nasu mu je arama قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط قال يا قوم يشي يا قوم تاني أرهطي أعز عليكم من الله yanzu dangina da ‘yan uwana shine a rahti dangina da yan uwana su suka fi girma su suka fi ɗaukaka a wajen ku sama da Allah wa za ku ce walaula rahatuka la rajamnak da ba dan danginka ba da sai mun jefe ka a ashe yanzu dangina sun fi Allah a wajen ku wattakhastumuhu wara'akum dhahiriya kuka jefar da umarnin Allah ta bayan ku shine wara'akum dhahiriya wa taraktumuhu kuka bashi kai inna rabbi bima ta'maluna muhit lalle ubangiji dangane da abin da kuke aikatawa muhitun mai kewayewa ne masani ne akan abin da kuke aikatawa sai ya ce ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب yace wa ya qaumi ya ku mutane imalu ala makanatikum ku yi aiki a hankali a nitsi shine imalu ala makanatikum ai ala tu'adatikum tu'adatikum wa tamakkunikum ku yi abu a hankali ku yi abu cikin nutsuwa shine aiki wato ala makana inni amil ni ma zan yi aikin nan a bisa nutsuwa da kwanciyar hankali amma saufa ta'lamun da sannu za ku sani tsakanin ni da ku waye mai gaskiya waye mai ƙarya sassannu za ku sani man ya atihi azabun yukhzihi wane ne azaba za ta zo masa ta tozatar da shi wa man huwa kadhib da sannu za ku sani wane ne makaryaci a cikin maganarsa ni ne ko ku wartaqibu ku jira ku saurari azabar Allah inni ma'akum raqib ni ma kuma ina tare da ku ina mai sauraro kun ji maganar dattawa ko shi kawai sai magana a cikin adunkule ya ce a jira za a ga waye mai gaskiya waye mara gaskiya to malam me yace a ƙarshe ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود Allah madaukakin ce walamma jaa amruna yayin da umarninmu yayin da lamarinmu umarni lamari ana ana nufin azaba kamar yadda kun saba yayin da azaban mu ta zo kaga yana gama magana Allah kuma ya kawo azabar yayin da azaban mu ta zo najjayna shu'aiban wallazina amanu ma sai muka kubutar da shu'aibu da wanda suka yi imani a tare da shi akwai wanda suka yi imani da shi bi rahmatin minna da rahama daga gare mu wa akhadati alladhina zalamu sayhatu sai tsawa ta kama waɗanda suke azzalumai Allah ya ce azzalumai ne mutanen jibrilu ne alaihi salatu wassalam ya zo ya wani irin ƙara ya wani irin tsawa da jibrilu ya daka wannan tsawan gaba ɗaya sai rayukan suke ta fita daga cikinsu wasu malamai suka ce kawai daga sama suka ji tsawa sai wannan tsawar ta halakar da su fa asbahu fi diyarihim jasimin sai suka wayi gari a gidajen su matattu shine jasimin jasimin mayyitin halka matattu halakaku Allah ce ka Allah ya gano fiha kai ka ce ba su taba ma rayuwa a cikin wannan kasar ba kai ka ce wani dan adam bai rayu a wannan gari ba ka Allah yuqimu wa lam yakunu ala ku saurara bu'udan li madiyana halaka ta tabbata shine bu'udan anan halaka ta tabbata li madiyana ga mutanen madiyana so ne mutanen annabi shu'aib shine ce ce wa ila madiyana akahum shu'aiba kama ba'idat samud kamar yadda su ma samudawa suka halaka Allah ubangiji ya halakar da su to kun ji karshen mutanen annabi shu'aibu saboda laifin su na tauye mudu Allah ya halakar da su kai kuma kana nan kana tauye mudu a yanzu sakamakon ka yana jiran ka a kiyama abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko kuntuban harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh